إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan yammaci na lahadi daren litini dare ne na sha takwas ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama alif 442 wacce ta daidai da shida ga watan satumba shekarar 2020 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'az ibn jabal da ke nan kamfa a garin Saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da darasi a cikin littafin al-irshadu ila sahih al-i'tiqad war-radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad wallafar Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala wa jazahu Allah 'anna khaira littafin da ke karantar da mu tauhidi da ta Allah subhanahu wata'ala muna nan ne a wasu al'amura da malam ya mana bayanin cewa suna kai mutum zuwa ga kafirci ko masu a karan kansu aikata su kai tsaye kafirci ne muna nan a inda malam yake mana bayani dangane da nisbatul ni'ami ila ghairillah danganta ni'imomi ga wani Allah muna ta karatu a wannan babi a inda muka zo wata gaba inda muka karanta wani hadisi mai tsawo hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin mutane uku daga cikin banu Isra'il waɗanda suke da makaho da mai kora da kuturu kowannensu yana cikin wani hali na ƙangin rayuwa halin ƙaƙanika yi aka tura mala'ika a tsoron mutum ya same su ya faɗa wa kowa mai kake so yanzu a duniya ya ce a yaye masa wannan cutar mutane su daina kyararsa mai ido shi kuma ya ce shi kuma ya dinga gani bayan sun gama aka ba su nau'o'i na dabbobi a ƙarshe bayan sun yi kuɗi ni'ima ta zauna Allah ya ƙara turo da wannan mala'ika ya zo a suran wancan mutum mai kora da suran wancan mutumi wanda yake kuturu da suran wannan mutumi wanda yake makahu dukkaninsu sun faɗi jarrabawa suka ce ai sun gaji wannan dukiyan kaka da kakanni ne su ‘yan gado ne ina fata an gane yauwa kasan komai ana iya gane shi amma ban da ilimi ilimi kan ba a gado sai ka tashi ka nema ka yi da gaske ka ci dare ka ci rana ka ci sanyi ka ci zafi kafin ka sami ilimi ya zauna saboda haka wannan makaho ya ci jarrabawa su kuma sauran Allah subhanahu ta'ala ya mayar da su yadda suke a da kuma Allah ta'ala ya halakar da wannan dukiyar tasu baki ɗaya ta ƙare to wannan misali misali ne babba dangane da godiya ga ni'imar Allah waɗancan mutane biyun sun kafirce wa ni'imar Allah ma'ana sun butulce mata dama can Allah ya ba mu labarin cewa innal insana la zalumun kafar dan adam ya kasance mai yawan zalunci mai kuma yawan kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu wataala to anan sai malam yace wa hadha hadithun azimun fihi mu'tabar wannan hadisi ne mai girma wanda a cikinsa akwai izina akwai abin lura akwai faɗakarwa akwai tunatarwa fa'innal awwalina fa'innal awwalaini domin mutane biyun farko jahada ni'matallah sun yi musu na ni'imomi da Allah ta'ala yi musu walam yansibaha ilaihi basu jingina wannan ni'imar da Allah yi musu zuwa gare shi ba wa mana'a haqqallahi fi malihima kuma suka hana haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar da aka ba su فحل عليهما سخط الله سيفشن الله يسوك أكنسو وسلبت منهما النعمة وأن النعمة تبشي دقهانسو شيني سلبت تبشي تلالاتي أنقان وأنن أي والآخر شيكما لين نكرشن اعترف بنعمة الله شيئي إكراري da tabbatar da cewa wannan abin da ya samu ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala dan haka ma ba maganar raƙuma ɗaya ba ka kwashi gwargwadon abin da kake so a cikin raƙuman da aka bani ka tafi da su haka shi yamma wannan mutumi saboda kyautayi saboda godewa wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya bashi wa nasabaha ilaihi kuma ya jingina wannan ni'imar zuwa ga Allah wa'adda haƙƙallahi fiha kuma ya bayar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar. Fasta haƙƙar rido min Allah, don haka wannan mutumi sai ya sami yarda, ya cancanci samun yarda a wurin Allah. Wa waffar Allah malahu, Allah kuma ya yawaita dukiyarsa, ya haɓaka ta, ya yawaita ta. liqiyamihi bi shukrin ni'ma saboda tsayuwa da yayi wajen yin godiya ga wannan ni'imar da Allah ta'ala yi masa ina fata an gane to jama'a kuma kamar haka ne yau ai a dukiyoyin mu in ba banda zakka akwai wani haƙin da ba ai ko eh wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum kuma mun sani musamman yanzu da ake cin wannan kunci da yanayi da tsadar rayuwa alaji duk wanda ka taimakawa wajen biyan bukatarsa kai Allah zai biya mana ka ashe kai bawan Allah ba za ka so a ce kai Allah bane ya tsaya maka ko da kowa ya fandare maka ya kauce ya baka wuri ina ganin wannan a yafi ko domin haka manzon Allah ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wanda ya kasance a wajen kokarin biyan bukatar dan uwansa shi ma Allah zai tsaya masa wajen ganin cewa ya biya masa bukatunsa to ina ganin wannan ai wuta ta mutu kenan ai ko laka jama'a mu sani Allah subhanahu wataala ya bamu waɗannan ni'imomi da mu godiya gare shi ba irin yadda ake ba shi yasa yawancin dukiyoyinmu mu ga tarin dukiya ga rufin asiri Allah ya bamu amma kullun asirin mato ne yake me ya jawo wannan mafi yawan mu ba ma yin godiya ga ni'imar da Allah ta'ala imana mutum ne zai zo wajen ka nema madadin kar ka ce mishi wani ka yi haƙuri Allah dai ba da sa'a gaskiya ne ba za ka samu aure na ba amma sai ka ƙara mishi baƙin ciki da damuwa akan tashi wallahi gashi nan aini ma ka ganar nan ma yanzu yan nefa suka suka yanke min wuta ga kuɗin makarantar yara ban biya ba gashi ma yanzu gidan ma ko shinkafar da za a dafa babu sannan ni ma kaina yanzu ina son in je waye tambaye ka salon ruwa ne wannan ko kamar yadda ake faɗa yanzu ai an zo ana labari a majalisi ana maganan wani an shiga wani hali kai an kaji ana kuka ka fi kowa kuka in ba haka ba duk za a zo a gama damunka a roƙe ka a roƙe abin da kake da shi ma'ana duk mun manta cewa Allah ta'ala shi ya bamu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi ku ciyar daga abin da Allah ta'ala ya baku kuna matsayin mene mustakhlafin kuna masu maye gurbin juna a cikin wannan dukiyar dan ba wani dan adam da zai dawo da dukiyarsa imma dai ka mutu ne a ci imma dai kana rayan ka bayar domin kai kanka mai gadi ne Allah ya baka gadin wannan duke ne don ka raba wa al'umma don ka biya bukatan kanka da sauran al'umma baki ɗaya Allah ta'ala ya samu dace don haka har yanzu wannan hadisin jama'a yana aiki a cikin mutane wani za ka tadda shi yana magana cewa to ai yanzu jama'a sun lalace ne ba sa son tsaki su nema da ƙarfinsu shi gani yake duk wani wanda ke fama da talauci kaman shi sayawa kansa ya manta cewa jarrabawa ce daga wurin Allah subhanahu wataala da wadata da talauci dukkanin su jarraba daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wataala kowanne idan kai hakuri da shi Allah ta'ala zai zame maka wakili zai zame maka mai bada kariya zai kasance mai jibintan al'amarinka Allah madaukakin sarki ya dace da mu قال ابن القيم الإمام ابن القيم أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن القيم الجوزي رحمه الله يجي أصل الشكر أثل كلمة الشكر بوديا هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة abin da ake kira asalin kalmar godiya ke nufi shine yin ikirari da ni'imar da Allah ta'ala yi maka kai da kanka ikirarin cewa ni din nan tabbas Allah ta'ala ya min ni'ima na farko ka ji a zuciyarka cewa Allah ne maka wannan ni'imar na biyu ka faɗa da bakinka cewa Allah ya maka na uku ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka wajen bin Allah Allah ya samu gani wannan shine ma'anan al'amini al'i'tirafu bi in'amil mun'im ala wajhi al-khudu'i ta fuskar nuna kankan da kai lahu ga Allah ta'ala wa dhulli da nuna kaskanci ka nuna kai kaskantacce ne ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko wal mahabba da kuma nuna ƙauna da son Allah subhanahu wata'ala cikin abin da Allah ta'ala ya baka faman lam ya'rif an-ni'ma duk wanda bai san ni'ima ba Allah yi masa amma bai san ma ni'ima bace bal kana jahilan biha malai ce a'a idan ma mutun ya zama ya jahilci ni'ima da aka yi masa lam yashkurha to wannan babu yadda za a yi ma ya gode wa ni'imar Allah ko zai yi mutum ne Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi wajen kwana mai kyau ba tashi hankali a inda yake Allah ya bashi ma abincin yin da zai ci a wannan yinin amma duk da haka yana kuka gaskiya wannan shugaba dai kawai ya gaza dan kutuman kaza kaza kaza a yi zagi a yi cin mutunci a yi cin fuska wai ya ɗauka cewa wai shugaba tun da ya yi wannan abin da ya yi shi a wurin shi kai tsaye kawai ya fasar zalunci mun ji an zalunce ka amma kai kuma ka yi zaluncin da ƙila ya fi nashi yawa duk inda ka je ka zauna kana zagi social media ka zaga yadda ake raki raki ne kuma zan faɗi wannan maganar ko kun ƙi ko kun so wannan ya rage namu ko me da kuka da mai yadda mu a Najeriya yanzu mun wuce dukkanin waɗannan matakai da Allah ta'ala yake sawa kafin ya kama bayi da zunubi yanzu muna mataki na ƙarshe ne matakin kamu muke wallahi muna matakin kamu ne Allah ne ya kama mu kuma na rantse da Allah duk wani abu da za a yi don a samar mana sauki saukin ba zai samu ba a gama duk dabarun da za a yi a shigo da duk abincin da za a shigo da shi a buɗe duk bojan da aka rufe wallahi ba za mu samu dama mu koma yadda muke ba sai dai mafi tsanani mafita guda ɗaya ce sai mun yarda mun mai da al'amarinmu zuwa ga Allah sai mun tuba daga miyagun laifukanmu daga miyagun ayyukanmu sai kuma mun dinga yin aiki wajen ƙoƙarin canza mutane da ci gaba da kiran mutane zuwa ga alkhairi amma an wayi gari yanzu idan ka ɗan uwanka yana aikata wani mummunan aiki madadin ka je ka same shi ka rushe nasiha ne ba wani bane tunaninka sai dai ka ci mutuncinsu duk suwana kuma an shiga garari kai baka samu labari ba ce me ya faru shi ai suwana kuma an shiga kuma wani ne shaye-shaye aka fara kuma yanzu an yi tashi taƙi an koma kaza a yi ta ƙage da ƙarya da jifan juna da ƙazafi aikinmu ne ko ba mai ƙarya ko dama ba mai da ta komi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dama 'yan wuta guda nawa ne 'yan mutane kala nawa ne mutane kala biyar ina fata an gane wannan mutumin da yake talaka ba shi da kosisi ba shi da komi wanda gama garin mutane ne a cikinku wanda baya neman na kansa bai neman na kansa ballantana ya aure ko ya sami iyali ko ya sami dukiya manzo Allah ya ce wannan dan wuta ne na biyu da mayaudari mutumin da komai kankantan dukiya komai kankantan abu idan aka kulla alaka da shi sai ya yaudara maza ya ce dan wuta ne da mutumin da kullun ya wayi gari da safe ko zuwa yamma ba za a kai yammacin na mafaci sai ya yaudari wani dangane da iyalinsa ko dukiyarsa na uku na hudu manzo Allah ce da marowaci marowaci wanda baya kyauta gashi Allah ya bashi tarin dukiya ko Allah ya bashi wadata amma amma matsolo ne baya kyauta manzo Allah ya ce shi ma wannan wuta ne awul kadhib ko ko manzo Allah ya ambaci ƙarya yace makaryaci dan wuta ne duk mai yawan ƙarya ya dauko zancen da ba a ji ba ba a gani ba yazo yana fada ko an fada masa zance yazo ya ƙara ma gishiri ya ƙara ma miya gishiri shi ma dan wuta ne inji annabi Muhammad ina fatan gane wannan saboda haka mu kula da waɗannan al'amura jama'a Allah ya mana ni'imomi marasa iyaka amma ba ma kallon wannan a matsayin ni'ima so muke wai gwamnati da ta zo ta ba kowa kuɗi a ina ka taɓa yin wannan zamani ya riga ya wuce zamanin sai na umar ne aka yi wannan kowane musulmi ko kana aiki ko baka aiki kana da albashi a gidan gwamnati za a biya ka albashi a kowane wata ko da aikin yi ko ba aikin yi saboda haka kaga wannan zamani ya riga ya wuce ko ba zai dawo ba ko zai dawo akwai wani alƙawari da Allah ya cewa za a ƙara samun wani Umar babu saboda kan za mu tashi mu nema mu tashi mu nema mu daina dogaro komai da gwamnati wannan hasara ce taɓewa ne ka ce kai komai sai amma kai dai ka tashi ka nema sai Allah ta'ala ya taimake ka wajen ka samu tunda kana da himma wajen nema mafi yawan mu nan da muke magana da ku a cikin masallacin nan mafi yawan ku nan ku dogara da gwamnati ba ba ma rayuwa ba ma ci ba ma sha ba ma sa tufafi to me matsalar ka matsalar ka kawai ruwan wutar lantarki ne ruwan sha ne sai me gyaran lafiya gyaran hanya gyaran lafiya sai me shikenan fa makura abin da za a yi ma to an yi maka sai me lahirin dai za ta tsaya waɗanda suka cuce ku suka ci kuɗin za ku je ku bi layi ku an shaƙin ku a lahira to me na kana damuwa wannan mulki na demokuraɗiyya na sha faɗa muku a nan kuna ganin kamar wasa ne ina faɗa muku ina muku rantsuwa da Allah cewa ba yadda za a samu gyara in dai demokuraɗiyya ake yi ba za a taɓa samun gyara ba ilal abad sai dai komai ya ƙara lalacewa kama kuma kama kuntum yuwalla alaikum yadda kuke haka za a ɗauko shugabanni su masu tsora mu ba kuna mugunta ba ba za a ba ku kaman umar ba ko wani mutumin kirki first class na mutanen kirki a ɗauko a bashi wala ƙarya ne kuma ka duba ka gani ko a yanzu ba wani ɗan takarar za a ɗauko wanda yake da tarihin cewa shi mutumin kirki ne wanda wai yake da riƙon addini yana yi saboda tausayin al'umma ne yana yi saboda Allah ne yana da ainihin wato sada zumunci saboda Allah da wasu abubuwa mafi yawansu kowa yana yi ne don ya kare duniyar sa ne wannan shine maganar gaskiya kuma duk wanda aka sa gaba ka ɗauke shi ka auna shi akan sikeli za ga haka ne to me zaka damu kanka in zai ba kujera so yake daura nashi wanda ba zai tuna ma asiri ba wanda ba zai ce to a waiwaya a gami akai a baya ba aikin kenan to me yakan damuwa wato mutum ya jahilci nimar da Allah ta'ala yi masa ita kanta ba karaman sharri bane kamar da ibnu qayyim yake faɗa to mutumin da bai ma sani ba ya jahilci ma ni'imar da Allah ta'ala yi masa to lam yashkurha wannan ba zai taba godewa Allah ba muna magana akan godiyar Allah ne haka ne tayyib ibn qayyim rahimahullahu ta'ala abin da ya faɗa cewa a littafin sa na alwabilus sayyib yake cewa godiya ga Allah ana daura ta ne akan waɗannan ma'aune guda uku shine الاعتراف بها باطنا والإقرار بها ظاهرا نفرق كي إقراري أزوج يكا كتبتر نعمة الله تعالى إيمكا توب كما سنتب لجناك قولي نبي كفدا قوة يجي شوى الله يامن نعمة كذا لكذا باينا كصرف ون النعمة ta hanyar neman yardan Allah ta hanyar da Allah yake so kuma yarda ita duka kunnan muna yi muna yi na farko dai mu nan muna zaune a yankin nan namu ai muna zaman lafiya ko ma zaman lafiya eh tsakaninmu da Allah mafi yawan bamu da abinci da zamu ci a yau na yini guda da zamu ci a gidajenmu mafi yawan ba kowa da nace mafi yawan mu babu shakka muna da shi abincin da za mu ci dai na yi ne ɗaya mafi yawan muna ko ba mu da shi da yawan muna da shi wanda ma ba shi da iyali kaga shi kawai cikin sai sani in ya ga dama kawai sai ɗin ci gurasa kawai sai ya azumi in an gama kawai ɗan ci indomi ya ɗan kora da ruwan bunu shi kenan magana ta ƙare to gashi nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari cikin aminci a yanki da ƙasan da yake rayuwa mu'afan fi jasadi yana da kuma lafiya a jikinsa babu rashin lafiya walahu qutu yawmi yana da abin da zai ci a wannan yini manzo Allah ce fa ka'annama hizat lahu dunya wannan kama an ba shi kyautar duk duniya ne baki ɗayanta da Allah wani hujja kake da shi ne yin kuka to mafi yawa ba ma ganin wannan ma a matsayin ni'ima wani suka ji ya ce ka gode ma Allah Allah ya baka lafiya ce af ni a karɓi lafiyar mana bani kuɗin ba ma faɗa ne wallahi muna faɗa ce a ni wallahi amma an shi lafiyar ne a bani kuɗin kawai abu abinda kudin ma da shi za a ji a nemo lafiya shi wannan sokon ya manta cewa ita ni'imar Allah subhanahu wata'ala in ya riga ya ɗauke ta ba mai iya dawowa da ita wallahi in za a karshe duk duniyan nan kudin da ke duniyan nan in za a shanye magungunan duniyan nan kakaf wallahi ba za ka warke ba wa in yamsaska Allahu bi dhurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله shi kenan magana ta ƙare in Allah ya so ya shafe ka da wata cuta ba wanda ya sai yayi maka haka nan idan ya so ka da wani alkhairi ba wanda ya sai ya kwace ya rike wannan alherin ya hana ka sai Allah ya turo wani sababi da wani dalilin da zai sa wannan abin ya zuwa gare ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a hadithin da ibn maja da ibn hibban ya rawaito cewa yake yi ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema an gane wannan ko ku kyautata wajen nema innahu lan tamuta nafsu sani cewa lallai har abada babu wata rai da za ta mutu illa ba'da an tastakmila rizqaha sai ta cinye arzikinta cikakke kakaf ya kare manzo Allah ya ce kai walau baqa anha kai koda arzikin ma ya mata jinkirin zuwa kai hakuri zai da yazo din ina fata an gane wannan ya ƙara cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema wa khudhu khudhu ma halla wa da'u ma harram manzo Allah ce ku dauki abin da aka halatta muku ku yi watsi da abin da me aka haramta magana ta ƙare amma yanzu ce ake wallahi ta ko ita ko ina ma sai na ci wani ma ya ce wallahi ina ci bashin nan wallahi ba zan biya ba ba uban da ya isa ya sa in biya ma komai zaka je kabari zaka yi bayani in malaiku suka fara dumama ka lokacin da kuma nadamar ka ba za ta yi maka amfani ba Allah ta'ala ya samu dace wannan dai shine sharrin rashin fahimtar ni'ima jama'a a waye gari ni'imar da Allah ta'ala yi maka baka ma santa ba wai wa man arafaha to wanda kuma ya san ni'imar da Allah ta'ala yi masa wa lam ya'rif al-mun'im biha amma bai san wanda shine nan mai bada ni'imar ba an gane wannan ko kuma mu ce wa lam ya'rif al-mun'ama biha bai san abin da aka bashi ni'iman ba bai san ni'imar da aka yi masa ba an gane wannan ko ya ka ya gane ni'imar amma abin da aka bashi ni'imar bai gane ta ba ko kuma ci al-mun'imu biha bai san shi Allah wanda shi ke ba da ni'imar ba ya jahilci Allah lam yashkurha aidan shi ma wannan ba zai taɓa gode wa ni'imar Allah ba koko yau ina ruwa arne da sanin Allah shi ya samu zai ce Jesus magana ta ƙare ko ba ma ta Allah ake ba ta yi su ake to kaga wannan ba zai taɓa godewa Allah ba haka nan wanda ya nemi arzikin sa ya samu ta hanyar wani boka gani yake tsabaragen ƙwarewa ne na wannan bokan ko ɗan duban da ya masa wannan sihirin ko wani abu makamancin wannan ya sa ya samu wannan alheri saboda haka ya mamanta da Allah mahaliccinsa to wannan shi ma lam yashkurha aidan shi ma ba zai taba gode wa ni'imar Allah ba wa man arafa ni'mata to wanda kuma ya san ni'imar da Allah ta'ala yi masa tabbas yayi masa ya gane cewa ni'imar Allah ta'ala yi masa wal mun'ima sannan kuma ya fahimci wane ne mai yin ni'iman shine Allah lakin sai dai jahadaha yana musun wannan ni'imar كما يجحد المنكر النعمة والمنعم عليه بها كما يد يكي إنكاري دمسو نوان النئمر دماوان دمس النئمر gani yake kwarewansa ne yasa ya samu kaza da kaza yana ganin ai in ma mutum bai yi kaza ba ba zai ma taɓa zama kaza ba zai rayu a wulaƙance ba ga muke gani ba shi mutum ai in bai yi boko ba ai ya riga ya buga kuma duk masu kuɗin garin nan ba ɗan boko ku lissafa mun suwaye masu kuɗin garin nan a garin nan kuma 'yan boko kun yi shiru eh duk masu arzikin 'yan kasuwa ne koko wani ma bai iya rubuta sunansa sai a rubuta mar duk takardar duniya in zai sai fili sai dai a rubuta mar in zai sani sai dai rubuta rubutun a jami'i da ya koya a makarantar allo ba ruwan shi kuma allah ya ba mai kayan shi yau ina ruwan allah kai kuma ka je ka yi boko ka ɗaura ɗamara ka sa necktie ka yi stock in ka ba wani zanzaro ka ba wani ƙwaron nan zanzaro duk ka matse jikinka ko baka da kosisi ka je ka gama yin banking and finance ka je ka gama yin business administration sai zama kuma kai zai ɗauko yana ɗan baka dubu goma kana masa lissafin dukiyarsa shi kuma jahili ne bai san komi ba ina ruwan Allah yiwa ne wa Allah dole ne so ka gane ba wai bokon da kake yi bane zai sa Allah ya sa albarka a rayuwarka shi yasa wajibi ne ƴaƴanmu da muke turawa makarantun boko duk mun damu ba a kuma makarantar boko ba yanzu shikenan an kashe wannan shekarar ba fa wanda ya damu cewa dan shi bai da Qur'ani ba ba wanda ya damu a wannan lokacin cewa dan sa bai samu tarbiyyar addini ba a shi ƴaƴan sun dame shi ne a gida sai ta hayaniya suna wasanni suna kaza saboda gwara a koma boko ma ya huta da su iyaye matan sun kosa iyaye matan sun kosa ba abin da zai daɗa mana rai yau irin a can kuma makarantar boko haka ne ko baka bane tsakaninmu da Allah amma tsakaninmu da Allah wannan shine primary assignment din da aka ba mu na tarbiyyar yaya kai uba da yayanka suka dawo gida suke university ba sa karatun addini ba sa yin kaza ba sa yin kaza a can boko kawai suke yi da suka dawo nan wajen wani malami ka kama hannunsu ka kai su cewa su je su koyi ilimin addini kafin a koma bokon ma an yi hasarar lokacin a banza a wufi ya kuma wuce kuma mala'iku sun rubuta kuma hisabin yana nan yana jira sai an tambayi kowa an hayatihi fi ma afnahu wa an shababihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma za amila bih wa an malihi aina iktasabahu wa fi ma anfaqa tambayoyin nan guda hudu suna nan suna jiran kowa an riga an yaƙe mu ta hanyar intellectual warfare an yaƙi ƙwalanmu da tunaninmu mu ke kai kan ma zuwa ga halaka Allah shi kyauta in ɗanka ya je ya yi boko bai yi addini ba za ka zo kana neman taimako billahi lalzi lalai Allah ba zai taimake ka ba to wai shi ba ba sai ya dinga min wani ƙididdiga yana wani min wani wani shishigi akan dukiyata ba a yi shi yana ganin babansa ma wani kidahumi ne wani soko ne wanda bai fahimci rayuwa ba shi ya yanzu ya waye ko ya je university to university ma mafi yau masu karantarwa ita ba su da tarbiyya ko suna da ita tsakaninmu da Allah fa mafi yau malaman jami'o'i da suke karantar da yara suna da tarbiyya tabbiyan ku nake kun shiru mafi yawa muka ce ba duka ba dan ba yin kudin goro yawwa Allah ta'ala ya samu dace to wanda ya san ni'imar ya kuma gane waye mai ni'imar amma duk da haka zaka ga me ya dora yin musu na wannan ni'imar yana ganin abin da yasa ya samu wannan abin saboda wani kwarewansa ne saboda kazari saboda tsaban iya strategy ne da zafin nema da waye waye duka to ya kai karuna ne إنما أوتيته على علم عندي نفت أنقاري فذاك جماعة كنجي فقد كفرها شما وندي أكت هكا يا كافر شي ونئمر الله سبحانه وتعالى ومن عرف النعمة وندكم يقاني نئمة الله تعالى إيمسا والمنعم بها ya kuma gane wanda ke yin ni'ima da wannan abin wa aqarra biha kuma yayi ikirarin cewa tabbas ba Allah ne mai yin wannan ni'imar kuma shi imin walam yajhadha bai yi musu da inkari na wannan ainihin wato ni'imar ba walakin sai dai lam yakhdha lahu bai kankantar da bai kaskantar da kan shiga Allah ba ya nuna kankan da kai ya nuna cewa ba wayansa bane yasa ya samu walam yuhibbahu sannan bai so Allah subhanahu wataala ba wa yarda bihi wa anhu bai kuma yarda da wannan abin da Allah ta'ala yi basa ba cewa kuma daga gare shi yake bayan ya riga ya san wane ne mai ni'imar lam yashkurhu aidan shi ma wannan bai yi godiya ga ni'imar da Allah ta'ala yi masa ba kun gane kuwa an gane abin da ke nufi anan tayyib shi wannan ma fa ya gane ya fahimta cewa Allah ba mai sai Allah kuma Allah ne ma ibashi an gane wannan ko amma sai dai sai ya fara kuma dagawa da daga kafada kamar mu za a yi ma kaza mu za a ma kaza da mu za a ja yo kai din mai ciki duk kashi ba komai ya tare da kai so wannan girman kan da alfahari da fariya kaga rashin menene wannan rashin kaskantar da kai ga Allah ne subhanahu wataala sannan rashin son Allah ne yasa haka cewa mutane dagawa da abin da Allah ta'ala ibaka ibaka an gane wannan ko sannan baka yarda Allah bane ibaka dan da ka yarda da ka kankantar da kanka ga Allah subhanahu wataala kuma wannan ya nuna cewa ka yarda cewa shi ya maka kuma wannan ni'imar da gare shi take a baki ka faɗa lisanul lisanul maqal ka tabbatar an gane wannan amma lisanul hal ɗinka ayyukanka da kake yi ya ƙaryata wannan ni'imar da Allah ta'ala yi maka to shi ma wanda ya aikata wannan lam yashkurha bai yi godiya ga ni'imar da Allah ta'ala yi masa ba wa man arafaha wa arafa al-mun'im biha mun'ima biha wanda kuma ya fahimci ni'imar ya gane ta kuma ya san wanda shine nan wanda ke ni'imtawa da wannan dukiyar ko wannan baiwar da Allah yi masa ilimi ne tarin dukiya ne wa aqarra biha kuma yayi ikrari ya tabbatar da wannan ni'imar ba kowa ke ta ba sai Allah wa khada'a lil mun'imi biha kuma ya kankantar da kanshi ga wanda yayi masa ni'ima da wannan wa ahabbahu kuma ya so Allah wa radiya bihi kuma ya yarda da shi wa anhu kuma ya amince cewa wannan ni'imar daga gare shi take wasta'amalaha fi mahabbatihi wa ta'atihi ya aiwatar da wannan abin da Allah ya bashi ta hanyar soyayyan son Allah da yi wa Allah biyayya fa hadha huwa shakiru laha wannan shine mai godiya ga ni'imar da Allah ta'ala yi masa fala budda fi shukri min ilmi alqalbi babu makawa wajen yin godiya sai an sami ilimi na zuciya ma'ana kai da kanka ka ji a zuciyarka cewa wannan ni'imar waye maka Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane wannan jama'a sannan wa amalin babu makawa sai an samu aiki a aikace yattabi'ul ilma wanda ke biyo bayan wannan ilimin da ka samu dangane da wannan ni'imar da Allah ta'ala yi maka wa huwa al-mailu ila al-mun'imi shine karkata zuwa ga wanda yayi maka ni'imar shine Allah ta'ala wa mahabbatihi da sansa wal khudu'i lahu ko kuma wa mahabbatuhu da son Allah wal khudu'u lahu da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala din zaka jama'a kunji wanda ke da wannan shine kadai wanda ya gode wa mai ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya bashi da kamar yana roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu yin godiya ga ni'imomin da imana ash-shirkul asghar yanzu mun gama magana dangane da manyan manyan shirka malin ya dan tsakuro mana wasu tun daga farkon littafin nan su muke ta bayani akan su sai muka shiga kananan shirka Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da muka karanta a baya ya kuma ba mu ikon yin aiki da shi yanzu an magana kan ashirkul asghar karaman shirka kenan shirka ma ta kashi nawa ashirkul asghar wal akbar akwai karama akwai babba mun yi bayani a farkon littafin cewa karaman shirka kaba'ira ce babban zunubi ne amma baya fitar da mutum daga gidan musulunci ita kuma shirkul akbar ta fi ma shirka ta ma fi kaba'ira girma akbaru min al-kaba'ir kuma wa hiya tukhriju min al-milla tana fitar da mutum daga me daga addini baki daya an gane ko malin yace ash-shirkul asgharu ita karamar shirka yanqusu at-tauhida suna tauyewa mutum tauhidi tana ragewa mutum tauhidi da sanin Allah madaukakin sarki wa yakhillu bihi kuma karaman shirka tana kawo matsaloli game da tauhidin mutum wa hunaka ashiya'a to akwai wasu ababe min ash-shirki al-asghar daga cikin ƙanana ƙananan shirkoki حذرنا منها الله ورسوله وان الله ده منزنسا suka tsoratar da mu wanda Allah da manzonsa suka ainihin wato tsoratar da mu waɗannan ainihin wato ƙanana ƙananan shirkokin siyanatan lil aqida saboda ba da kariya game da aqida ta ainihin wato aqidan mu musulmi an gane ko wa himayatan litauhid domin kuma a baiwa tauhidi kariya li'annaha domin ita tanqusu tauhida tana tauye tauhidin mutum ya zama tauhidinsa ya zama mai rauni wa rubbama kai wani lokacin ma tajurru ila shirki al-akbar hanya ce da ke kai mutum ta jashi zuwa ga shirka babba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa yace fil aya dangane da wannan aya al andadu abin da ke nufi da al andadu kishiyoyin nan huwa shirku ita ce shirka Ma'ana kada ku sanya wa Allah wani abokin tarayya da za ku dinga haɗa shi da shi a wurin bauta. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda a fi zulmatin laili. Ita wannan shirka ƙarama, ita ce mafi ɓoyuwa fiye da sawun tururuwa a kan dutse a cikin kuma baƙin duhun dare. akwai wanda zai iya ganowa hanyar tururuwa ba fa a ƙasa ba a saman safa a saman wani dutse falalan dutse kuma a cikin duhun dare akwai wanda zai iya gane wannan hanyar tururuwa ce to shirka ƙarama haka take a ɓoye a saƙe haka take shiga ainihin wato cikin rayuwar mutum ɗan adam a wayi gari ma baya kallon wannan a matsayin wani abu alhali babban abu ne wa huwa an taqula shine kamar mutun yace wallahi na rantse da Allah wa hayatika ya fulan na kuma rantse da rayuwarka ya kai wani wa hayati ina rantsuwa da rayuwata wannan shirka ce amma wata iri karama وتقول كما كان cewa laula kulaibatuha kulaibata hadhihi hadha da badan dan wannan karan ba la tana lusus da barayi sun zo mana ce ai in banda karan nan da ya dinga haushi cikin daren nan ai wannan ya fashin da sun shigo mana to kai shirka Allahu akbar da badan mai gadin nan ya daga bindiga ya buga ba alƙuran da waɗannan fashin sun zo sun kama sun kwamushe mu ba a faɗa to kayi shirkan kafa da haka ina fata an gani kai wani wallahi a yaran nan muka ji ai banda macijin ne ya taso in banda in banda wannan wannan gojan ya samu macijin nan ya dinga kokawa da shi ya kashe shi ai da shi kin ya sare ni kayan shirka gona ce ka noma ka ai inda ba dan takin in ban da kashin kaji nan da na sa ai wasara ta ba ta kyau haka ba kayan shirka ka wallahi in banda wallahi in banda dai yadda na yi ƙoƙari na aja kayan nan ba na yi wayo na aja kayan nan ba na kau da kai ba ai da ban samu riban nan ba kayan shirka duk yin shiru walaulal baƙo fiddar inda ba don agwagwan nan da ke gida ba latanan nusus da barayin nan sun shigo mana gida sun mana sata amma suna zuwa wannan agwagin misali kamar irin gis din nan ko fara a gani a tun yanzu agwagin nan sun fara ihu in ba dabarin su ba ai da ba zan sani ba da zan sashen mashin kayan shirka wa qawlu rajuli sahibihi da faɗin mutum da ke cewa abokinsa ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so kai shirkan kai haka wa qaulur rajulu da fadin mutun yace laula Allah wa fulan tab ai in banda Allah da wani da yanzu ina cikin mugun kangi da yanzu ina cikin kangin talauci in banda Allah da wani kai shirka la taj'al fiha fulanan kada ka yadda yayin da zaka jingina aukuwan wani abu ka jingina zuwa ga wani wani mutum kowa ne hadha kulluhu bihi shirkun wannan baki ɗaya su shirka ne inji abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mishi da ba inji bukhari ba rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito wannan hadisi ina fata an gane wannan yawwa dan haka zamu tsaya anan insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu sati ne zuwa sai mu zo mu ji ƙarin bayani daga wajen malam salih fauzan da kuma sauran bayanai da ya koro mana a wannan babi insha Allah ta'ala ko da ke layi hudu ne fa kafin mu karasa sai mu tashi a alhalifu bi ghairillah ma karasa to shikenan bari mu tsaya a nan insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام نعم